أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين kashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markar ahalus suna jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a uku ga watan safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha biyu ga watan goma shekara takwas a kahin muhara karatu akwai tambaya guda biyu da nasiha guda tambaya ta farko mas'alar dasa nafila bayan farilla ta wasu kan ɗauki abin akas cewa haka an hana nasa dasa farilla ba na fila asalin mas'alar a korowa cikin sai musulun wanda muawiya wata rana wata juma'a kamar da aka saba yin nafila bayan juma'a ya ga wani ya yi nafila kai tsaye bayan sallama bayan shiga gida ya kirawo shi wani ya aka yi kai sallah kai tsaye bayan sallama liman ya ce daga yau kaka ƙara haka saboda manzan Allah sallallahu Alaihi amara na Allah na sirri talatin bi salatin hatta na takallam au na kuroci ya ce yanar sallallahu ya mana umarnin kadda mu haɗa sallah da sallah sai mun yi magana bayan sallah ko ka mun huta kenan ƙarshen darwa yake cewa amarna Allah nasir salatin bi salatin hatta na takallama auna kharuji da ma'anar ruwaya cikin sai musulmi cewa an hana an hana dasa sallah kai tsaye misali kai farilla to inda kai farilla an hana laihi ne ka tashi kawo nafila kai tsaye a wannan wurin sai ɗayan ababe guda uku kamar haka imma a wannan ruwa ta musulun ka yi magana da wani kundan tattamna bayan sallama kana ya tashi ka na fila haka ko ka wuta daga masallaci ka dawo ruwa musulun cikin mutane cikin suna bi dawo ya ka ruwaya cewa na ce a yar jizo a hadukun an ya taƙaddama a wata akhar a an yamini a an shimali fi sala ma'ana dai ma'anar ruwaya annabi ta mai zai hana ɗayanku ya yi gaba ko ya yi baya ko ya yi dama ko hagun din nan sauya wuri in za ka yi nafila bayan sallar farilla kai tsaye kakka dasa nafila kai tsaye bayan farilla ya samu ɗayan wannan abin guda uku imma ka yi magana da wani ko ka wutar ga masallaci ka dawo ko ka canza wuri wani canza wuri ne duk ɗaya ne ko ka yi gaba ko ka yi baya ko ka yi dama ko ka yi hagun kana zaɓi amma dai a canza wuri inda aka yi farilla amma ita nafila babu laifi bayan nafila ka tasa farilla a wannan wurin ba laifi ba ne kina matsalar tana nan a an kayi ne cewa kai tsaye bayan makata bayan farilla aka hana amma bayan nafila ba hana bayan farilla ba sai tambaya ta gaba cewa idan kana bin liman zai sallama biyu sai kai yayi ta daya kayan ta biyu ya kai sallama a ƙarƙashin maganar kayi wannan sallama ta harko kayan ta biyu sai liman sai kai mamu ka samu iska arwala ta warware ɗan uwa na ga kamar na ji wata wata tattamana ta albani rahimahullah shi da almajiran shi asirin albani iya kawo wannan mas'alar ta sallamar mamu a bayan liman ya cewa a ilimance a nasance daman kai mamu asali ma idan liman ya sallama ta harko sallah ta kare ayi ya kare sallah kenan mamu kana da dama na shi ce abin da ya hima ka yi sallama ka bayan tashi ta harko ba bukata ka jira ya bi wace maka bi ma zai iya ɗin zai ma ce wa ya ce maka ma ya bi ce ga'ida dama ƙa'ida ce abu ne ce ba kowa ke gane shi ba wasu tsammani suke yi dole sai ya bi ni duk da jiran ya bi bai bata sallah amma kakka ɗauka cewa wannan ƙa'ida ce idan mutum ya tashi misali ka zo masa burki ne ya sallama ta farko wani iya ɗauka idan ka tashi kayan ta biyu wani ya ɗauka kayan laifi don bai ida ba a ana ƙara sallah daga sallama daga ya sallama sallame ku wannan shi ne in ka jira ka yi jiran kanka amma kakka ɗauka wai ƙa'ida ce ya kai jira ya shi ya ta biyu ta yi bakin ta liman sallama ce daga sallama an ƙara sallah ya rabu da kai wannan shine kenan babu laihi dan ya sallama dama ka ba mutum ta iya jin wata iska iska misali iya kayan aika bi iska iska iska za ta wuto kenan in yi wubu ya ta kai ta harkon kayan ta yi sallah ta wuce ne sai ta nasiha mas'ala yan wanda a yau duk da mukan ba da fatawa mas'alar ma'aurata wajen gaugawa sakin almi su uku ɗan uwa wala an ka tuna lalle muna ba da fatawa ta cewa sake uku a zama guda a ɗauka a zama sake uku a zama guda a ɗauka a zaman guda duk da mun san abin da yake cikin mazhaba abin da shahara a mazhaba ta malikiya sanar mazahib cewa uku an haka ya zama guda uku ne wanda umar bin khattab ya wannan hukunci a ƙarshen rayuwar shi to wai duk da muna ba da fatawa wai ka tuna a yanzu sai ka ga umar gaskiyar umar abin da yanwa umar ma abin da ya sa ya haka yanwa abu ne sananne mu ana ba mu damuwa da abin da ya shahara muna aiki da abin da madogara babban madogaran mu dama musulmi a ce allah ya ce manzan allah ce wannan yanwa nasi karara duk akai a kawo bayan tawili nasi ya inganta tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi wannan sakin uku an yi kuma ya maida cewa ɗaya cikin sahabbai abu rukana ya ce ya rasu da uku na matauci na sani game da ta a koruwa mara inganci da aka kawo ƙarshen wannan ruwa ta abu rukana cewa ai ma'aratu illa wahida ɗaya nake ni wai dan ya ce ɗaya ke ni shi sa manzo Allah ya ɗauka a ɗaya amma ba gaskiya bane ruwa bata inganta ba kuma lamarin saki ai ba aiki da niyyar ko ana ce lafazin ka kace mana haka na sake ta kace a ba sake wasa wasa nake baka bane gariya to wannan magana ma ruwayar da ta kawo ɗaya ce ke ni bata inganta ba kuma manzon Allah a ɗaya ke ɗauka a rayuwar shi abin da ya tabbatar da haka ruwa ta Imam Muslim wanda Abdullahi bin Abbas ya bani labarin cewa saki a zamanin manzon Allah yana raye abin da sananne saki uku a zaman ɗaya ke ɗauka haka manzo Allah ya kare rayuwar shebar duniya abubakar sadiq haka ya wa khalifancin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya zamana tsawon shekarun shi da ya bi da wani abu shi ma aka yi uku a ɗaya ke yauka in ji abdullahi bin abbas har shekara biyu ta harkon halifa umar bin khattab umar shi ma umar ya dalili umar ya share sabai ganin mutane suna yawan abin ya yawa yace kai mutane inda na ta'ajalu fi amrin kasarin fi ma'ana ma'ana da ruwa ya cewa mutane suna gaugauta wani al'amari kun suna da dama su jinkirta shi a hankali ce falo a madaina wadda shawar shawar gaban nan ko mu ɗoka duk wanda ya mu ɗoka uku na an ci umar kamar da yake cikin na ga wannan sai fita suna na abu malik ya kare masala a zaman hukuma ta shugaba ce gaban nan za mu ɗoki duk wanda uku za mu ɗoka uku kaji dalilin da umar ya ɗauki uku a zaman uku don ukuba ga masu yi su akwai shagantaka abin kana dama ka yi hankali to kaji dalili kenan shi zama malamai da dama kamar su shakla bin taimiyya bin qayyim wani hasin samu matsala ma a wancan zamanin nasu ma abin da ya shahara uku a uku ne amma suka ce gaskiyar magana suka tsaya suka tsayin turmi gaskiyar magana abin da manzo Allah ya rayuwar shi aikata shi ne abin bi umar bin khattab akwai dalili shugaba ne akwai dalilin saka amma bai yi wa hukumci da manzan Allah yi da taron dukkan sahabbai gaba daya annabi bar duniya abubakar yi da dukkan sahabbai wani bai ture shi umar ma da dalilin shugabanci kuma zargin umar akwai dalilin shugabanci ya wani abin amma kenan abin manzan Allah yi shine a gaba sai suka sa wannan hukumci uku a zaman guda suka ce kurin guda ne da umar kenan sai kaga anzu abin sai kaga gaskiya umar a yau mutane abin shigantakar ta yawa ka san baka iya haƙuri da mace bakar kuna ka tauna masa ki uku a yadda bin wuri ana neman ahalus sunna a na yadda neman ahalus sunna wani wai fatawa an ji akwai labarin ahalus sunna akwai gyara to na diri in wa mai matsalar duk da za mu ba da fatawa ba ruwanmu da su ga a za mu ba da fatawa a yadda yake amma dan wa kullum ka sani da abin da take cikin al'umma za ka kare kanka mutunci kaka soki iyalanka ba kai ba kanka abu ne a nan masahaba abin da ya shahara a wajen alƙalai suna aiki da masahaba malikiya ba mu ga lahin za su karanta a wajensu suna ɗauka uku ta ga gane cewa ai mata wani kuna zama zaka ita to nan lili ka zai samu ana ana zargin ka ko ana ana gadiyan ka magana kidan ka kare da kanka mutuncin ka shine yan waka mata ko abu inda akwai sabani zaka tuka shi me yasa zaka sa kanka cikin sabani irin wannan me wa hana kai daya ne maka suke daya kai sunna sunna kai amma mutum yanzu kurin abu zai zaka zai zai ko na maka suke uku wani ta sha biyu kuma daga shi ke wanda ya dawo ya biye biye ya tare hankalin shi Allah wani hakuka ka yayi Allah hakuka kuka ke bai ya kure da kuma ya tabo ta uban ya yi tambayi wani malami babban maliki ya ce mai uku ne abada ya ta arme shi kuma so kuma abin da yan uwan gaskiya kenan a yi tsoron Allah abu dokar Allah a yi haƙuri a rinka saki in ya kama an mu dokoki hanyoyin saki in ya kama dole a yi ɗaya gaskiya magana shi ne sai mu gurin a yi rinka yin ɗayan in ta ɓaci ta ɓaci a yi biyu har a yi dai ƙarshe wanda kuma shari'a ta samu wanda shi na ƙarshe wanda shi ne muke jan hankali yan uwa duk da muna ba da fatawa muna ba da fatawa tsakani ga Allah abin da muka tabbatar da ya inganta daga manzon da Allah ya kun bi mu zargin Umar Umar da dalilin da shugabanci yayi ba abin da manzon Allah ya rayuwar shi ne gaba da na kowa Abubakar haka yi haka nan bin mu zargin bin mu shayin cewa uku zama a zama guda ɗaya ne amma muna jin hankali masu yi yi tsoron Allah ka kare ma kansu shiga cikin rigima ta iyalai nan uwa ta kiya ko ban ya kiya ya tafi wani malami ya ce da yarda ba uwa ta yarda ai ta rigima na lili Allah kiyaye sai masala ta kai ina ga sai kawai mu tashi tafsirin musha muna cikin tafsirin surat yunus muna mun tsaya aya ta 93 kenan ga za mu tashi aya 94 za mu tashi ayata 94 insha Allah bismillah ar-rahman
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك نعم cewa Allah subhanahu wata'ala na maganar cewa idan kana cikin kokonto game da abin da muka sarkar zuwa gare ka fasa allazi na karɓunar kitabar min ƙabalik ka tambayi wanda suke karanta littafi kayan kai na malaman tafsiri kamar su na ga imam shokani sai imam kurtabi haka ibn kafir da dai malaman tafsiri da dama hatta na sabai suna maganganu akan wannan aya da wa ake ne ana ne annabi sallallahu alaihi wasallama in kana cikin kokonto ka tambayi waɗanda aka ba littafi kayan kai ko ko ana ne ne dan an san qur'ani wuri da yawa Allah yana magana da manzon Allah ana ne al'ummar shi abin da ya kawo tafsirin harko cewa ana ne a nan salar da shi ake ni in kana cikin kokonto a ruwa da aka kawo bayan wannan annabi ita ce la shukwa la as'al wannan ruwaya ibn jarir aka da ma ruwaya bangaren ruwaya ba ta inganta ba to amma wannan ruwaya ta sa abin ya shahara masu ɗaukar ana ne ne karara da manzon Allah yake magana to wannan ruwaya da ta kawo annabi ya ce la shukwa la as'al ba ta inganta ba na kenan kuma abu ne sanan ne ganin nasin qur'ani wuri da ba annabi musa annabi gaskiya ba abu ne wanda kore mai kokonto kan qur'ani to da haka kiyan tafsirin cewa idan mai kokonto kowane kahuri mai tsakatsaki a manawuki ne din mai kokonton ƙur'ani cewa ba daga Allah bai ki ya tambayi fasa allazi na ƙar'un da kitabin min ƙabar ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kahin kai domin a wancan zamani abu ne sananne yahudawa su suke da ilimi da yake da alaƙa daga sama yake alaƙa daga Allah hatta mushrikan Quraysh sun saka ma Yahudawa ne ilimi sun karanta littafi da Allah sarko kayan wancan kayan zamanin su to nan kenan a tambaye sheda nan sheda in za a je a tambaye masu adawa da shi kawurai kuwa manzon Allah Muhammad gaskiya yake sun mai sheda nan kenan abin ni wasu ne sanannu an sa akon suka yi imani a cikin ahlul kitab irinsu abdullahi bin salam su ka'abul habar da dai kenan ire-iren wani masu irin salman wanda kenan cikin malamai wanda an san sun musulunta kuma alaka zaɓi na da balla abdullahi bin salam ke wannan su ake ni wanda an san ko yahudawa sun sallama ma wa'annan malamai ne a cikinsu to kenan ku tambaye su ta gaya muku gaskiyar magana da sun karanta annabi sun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littawansu kafin ya zo sun san shi kwata-kwata kenan ba magana shakka suna labarin shi da abin da zai zuri shi to wannan shi ne magana kenan neman shaida ga wajen ahalar kitab kun suke karanta littafi kafin kai domin Allah ke cewa laqad ja'aka al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mutarin lalle tabbas gaskiya ta zo maka daga wajen ubangijinka kuma dan haka kakka zamanto daga cikin masu kokonto kan wannan alkur'ani يلا تشغبا
ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين نما كشينا غبدي ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله kakka zamanto daga cikin waɗanda suke ƙaryatar da ayoyin Allah domin yin haka ƙaryatar da ayoyin Allah fatakuna min al-khasirin zaka zamanto daga cikin tababu shine kashe ga dinne ku kun kan qur'ani ko kai da qur'ani zai zamanto daga cikin masu khasara ta hal abada innal ladina haqqat alaihim innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun
na'am law ja'atuhum walau ja'atuhum kullu حتى يروا العذاب الأليم
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون alake tabbatar da cewa lalle duk wanda kalmar ubangiji ta azaba ta rashin imani ta tabbata kansu kenan duk wa'azinka duk bayani da zaka yi wa bai yi wa su imani nan ga kenan iya karantar da mu imani baiwa ce ta Allah wanda Allah bai ma ba katarin imani diyan da zaka yi wa'azi ka bar shi ana kai da ganga kan imani ka gode ma Allah subhanahu wataala da ya baka damar imani yace walau ja'atum kullu ayatin hatta al-azab al-alim inda wannan mutane wanda Allah bai ma baka tarin shiriya bai ma baka tarin imani duk inda za a gwada musu dukkan wata aya bayan da za a yi su yi imani wani wala ya ce walau annana nazzalna alimul mala'ikatu wa kallamahu al-mauta wa sana alim kulli shay'in qabla ma kana yu'minu wala tanu wala tafu inda za mu sabakar ma wa'annan mutane a sabako da mala'iku karara akan haya ko su ga mala'iku a fili karara a tada uwayensu kowa da kowa kabarra a tada baban kowa Allah ce ma kana yu'minu wa bai wa su imanin ganin wannan aya illa insha Allah sai in Allah su a imanin ma kenan imani aya tana iya zama mutum kasa imani imani baiwa ce in Allah ba kun kai imani yace kai da haka walau ja'atum kullu ayatin hatta rawl azab alim ba za su ba imani ko da wata aya za ka gani sai azaba mai tsanani ta zo kuma a lokacin da imani baya amfani za su yi imani a banza ya Allah ci gaba
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم موسى نعم malaman tafsiri na magabata shin anan ana tahdidi ne kwadaitarwa da ma wa'annan al'ummomi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu da manzanni da sun yi imani da manzanninsu yadda imaninsu zai amfane su a lokacin zawon manzanni su yi imani gaba daya a kan wannan amma ibn kasir ya ka duka ruwaya haka ruwaya wadda nan kenan da an yi na halla da ma haka ya wakana to bai wakana ba ka ruwa da manzana ke ban labarin cewa salama an gwada mai wani annabi ya zo da jama'a wani mutum goma har wani annabin mutum ɗaya wani annabin ya zo ya ƙare da ya koma ga Allah shi ɗaya kina hakan ba ta samu ba ko ku shin ana nihi ne a wannan aya me ya hana ma'ana inda an samu wata alƙariya falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'a imanuha inda an samu wata alƙariya wanda aka aiko da manzo aka aiko mata manzo ta ki imani sai lokacin azaba dama shi ne ake manzo iya kira kayan zawar azaba inda an samu wata alƙarya da aka aiko mata da manzo ba ta yi imani sai lokacin azaba imanin ta yi mata amwani an samu haka ba to ba samu haka ba illa mutanen yunus su ne aka samu haka cewa bayan zawal azaba suka yi imani imanin sa musu amfani yan wa ko da tafsirin warko ba kan wani aya ke ni ba tabbas wannan tafsiri na biyu da wasu ayoyi iya tabbatar maka da hakan ta wakana mutanen yunus alaihi salam shine annabin da yazo yayi kira yayi kira dan ce nan asalin ace nainawa cikin wannan tafsiri nainawa cikin Mosul ne cikin Iraq a yau wurin yake Mosul ya yi kira ya yi kira ga jama'ar shi basu da imani wanda illa ba abin da ya saura illa saukar azabar Allah to anan abin da ya wakana kuskuren da ya wakana ga Yunus alaihissalam wanda har manzo Allah Allah subhanahu wataala ke ce mishi fasabil hukmu rabbik wala tunga sahibil hut واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم
Allah ya ce fasabir li hukm rabbik na Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri game da duk abin da zai same ka kan wannan kira kan wannan da'awa ka jimre kakka zamanto wala takun ka sahibul hut kakka zamanto kaman ma abucin kihi idnada wa makazum lokacin da ya kira cikin halin bakin ciki da cikin kihi kenan annabi annabi kashe ya hakuri ya nuna annabi ke shi abun ya dame shi abun akwai matsala da damuwa ake mai kashe kakka irin na Yunus kenan shi Yunus ne yawa kana da yake da abin da ya yi ya sun imani sai ya huta kahin a bashi umarnin ya huta ya bar garin sai sulale ya bar mutanen garin don iya tsoron azabar Allah ta sabko iya ciki to shi bai jirayi umarnin Allah ba na ka huta ka bar su sai ya huta kan haka ne Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da abin da ya jarrabe shi shi ne nan shi a cike nan illa ƙaumar yunus sai mutanen yunus da muna so maga waye yunus can safa alata wa'ina yunus da minar musalin وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراق سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين حسبك نعم za mu san kai matsayin wannan annabin Allah Yunus alaihi salam Allah ta wa inna Yunus la minal mursalin kaji lalle Yunus iya Yunus iya daga cikin manzannin Allah iz abaqa ila al-fulk al-mashhun ta ce ga maka me yawa kana Yunus Yunus alayhi salam ya gudu iz abaqa ila al-fulk al-mashhun ya gudu zuwa wani jirgin ruwa wanda wannan jirgin ruwa an ga muna jirgin ruwan ya cika an makare shi an yi karfin shi alfulkul mashahul kenan ya cika wannan abin da ya wakana ya je kenan ya gudu da mutane bakin ruwa ne ya shiga jirgin ruwa don ya gudu daga garin ya sami jarrabawa sun shiga cikin ruwa to jirgi iya nema ya amushewa amai oba iya tangal-tangal aka tabbatar da cewa idan ba a rage ba wani ba a rage wani ba to fa za a yi dukkan kowa zai halaka shi ne ta kama doli a yi ƙura'a a ware guda a jiwa shi na Allah ce fasaha ma fakar min mulhazin sai aka yi ƙura'a yanzu a ware guda a cikinmu in ba haka ba kowa zai jirmiya to da aka yi haka kuwa fakar min mulhazin mulhazin shi yunus da mata alaƙadara ta yi ƙura'a ta haɗo kan shi yunus shi za a jefa ruwa haka yawa kana kuwa aka ɗauka aka jewa ana jewawa faltaƙam hulhut sai kihi ya haɗe Allah baki umarni ya haɗe yunus a lokacin jewa cikin ruwa wuhu mulim iya cikin abin zargi nan zargi yunus ya huta babu uzunin huta wannan yanzu ke nan ga yunus a cikin jirgin ruwa alakiramun labari wannan bawa na Allah falaula annahu kana min musabbihin lalabisa fi batni ila yawm yub'athun an ba dan ba Yunus yiya daga cikin masu tasbihi masu tsarkake Allah da mun halin shi kenan kuma dan mai ambatan Allah duk halin da zai ambata Allah haka a cikin kiyin ya ci gaba da ambatan Allah Allah ce in ba dan haka ba da ya wannan kin ya zama mai wurin zama ko kabari har tashin kiyama haka Allah zaka dara amma Allah ta fana bazana bil ara ko saƙin sai muka ba ki umarni ya amayo yunus bil'ara al'ara wuri wanda babu ciyawa ba shirka ko ɗaya can ya amayo shi iya cikin halin rashin lafiya kwasan da ya kai kwanan a cikin cikin cikin ya sha wahala an sha wahala ya sabko shi ya amayo shi a gajiye babu lafiya Allah ce wa ambatna alayhi shajatan min nakatin sai ana Allah bar umarni wurin ba ciyawa amma Allah bar umarni wurin ciyawa kai tsaye an ce jima'a kabewa kabewa kai tsaye ta tsiro ta tsiro ya huto ta yi diya kurin sai ci kurin min nakatin sai ga shi manzo annabi kashi an ce annabi zama a sunna shi an ce a rayuwar shi iya san kabewa cikin abinci za ka yi nan san kana kana bin nama haka ke bin ta iya da wakan kanta kenan abin abin abinci ne mai kyau ka baiwa tsohon abinci da ya jima da ladan abinci ne kenan Allah tsoro mishi da wannan itaciya ta kabewa to yanzu kenan Allah ce wannan bawon Allah muke ba da labari babu wata alƙarya da azaba ta zo aka ɗora azaba ta zo gaban gadan aka ɗauke azaba bayan zo azaba shawar mutanen yanzu da ya ƙare jiya Allah ce wa asalanahu sai muka aiko da yunus ina ilami a ta'alfin aure zigi muka aiko shi muka yana za ka ce ya koma gida wannan da'awa ba ta kare ba ya koma zuwa wancan mutane ala ce dubu ɗari kai sun sama da haka nan dubu ɗari da yanka wasu ce dubu ɗari da ishirin dubu ɗari saba'in dai shi dai dubu ɗari da yanka al'umma shi kenan haka nan gari ne babba haka ya koma yanzu ya da'awa Allah subhanahu wata'ala ya ba shi damar isar da da'awa kuma fa'amanu suka yi imani kaji suka yi imani kun fa mata'anahu lahin Allah ce maka ji yadda su dadi kina aka aka ci gaba da rayuwa ta yau da kullum a garin har lokacin da Allah ma kowa ajali Allah mai cikawa ba a taba haka ba an ba ga wannan annaban Allah ba duk inda azaba ta zo ku yi imani ba azaba ta zo ba a ba ku damar ko ku imani an kare shi kadai aka ma haka can cikin anbiya Allah ya ce wa ya ce wa dhannun idhabu gadiban
wa dhannun idhabu mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fanada
ce wa zannun ma'abucin kiyi rizgana ma'abucin kiyi wani kiyi ya da kiyi ba shi ta zannuna ma'abucin kiyi Allah shi ga mana irin halin da ya wuta idan haɓa mughadiban ka ke nan nan ya huta cikin fushi fushi an yi imani ya yi ya yi abin ya yi zahi ne ta Allah ke ba adam haƙuri kamar kakka irin ma'abucin kiyi ma kenan ka yi haƙuri fasagir kenan ya huta cikin halin fushi fushi da jama'a shi akan suke imani idan mughadiban ya huta cikin halin fushi fazanna Allah na ƙadir alai iya tsammanin wannan wuta da yi ba za mu kumta ta mashi ba ba za a kama shi da laifin komi ba ji ke mana ba abin da za yi bai san ba cewa akwai matsala haka ya huta ya bar jama'a shi Allah ce fana da fi zulman ta an ce mana ai laula annahu kana min musabbihi na ko da bisa biyu ne lafiya suna an ba dan ba ya zamanto mai tasbihi da ya zamana cikin cikin ki har tashin kiyama wanda duk wanda san makaranta ta dade sai aka ce maganin ciwon ciki da labisa fi badani ya bazu na ko da labisa fi badani maganin ciwon ciki da labisa fi badani ya zamana a cikin ciki kenan abin kaman gwara gwara ne dai an ji badani an ji zama kenan cikin ciwon ciki kenan ciwon ciki ya zauna ko ciwon ciki ya zauna sai da zama makaranta da lakani ne wanda ake rubuta maka tawai a rubuta mutum ya sha maganin ciwon ciki lallafi ta fi bada ne lami ba suna alamun ta cika allo ita ta cika allo ita a cika allo a baka bicin jiki ba ko kada da suka kowa ya je a baka da kashe a baka bicin jiki ne duk wannan bashin bashin mutane da kurin a kaga an yi abin da ya dan gama abin da kurin kanakanci ne gaskiya ba sunna bace gaskiya aya tana nihin kurin tana ba da labarin annabi yunus alaihi salam ana dan wa'anan mutane kasan gafala ana karantar da mu muhimmancin tasbihi ana karantar da ka muhimmancin koma zuwa ga Allah cikin duk kowane hali ka koma ga Allah bawa duk halin da ya shiga kai manta da Allah shi ne zarafin wa mutum ya koma ga Allah kada wahala ta saka manta da Allah shi ake karantar da muwa ake ta wannan bawon Allah in ba dan ba iya cikin masu tasbihi falaula annahu kana min musabbihin lallabitu fi batni ila yawm in ba dan ba iya cikin masu tasbihi da ya zamana cikin wannan kin tashin kiyama kenan ana ga maka muhimmancin tasbihi ga Allah shi ne magana kenan to yanzu anan sai ake ga mana wani tasbihi ne yayi kun ci an ce ya tasbihi to a wata wannan aya ta anbiya ta Allah ka cewa fanada fi zulmat Yunus ya yi kira fi zulmat ba ce fi zulma ba fi zulmat cikin duhai ce nan ga cikin kihi an ce ga duhun teku ga duhun cikin kihi ga duhun teku ga duhun dare fi zulmat ya yi kira cikin wannan matsala fanadar fi zulmat allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin tsarki ya babu abun bauta da gaskiya sai kai allah kuma subhanak tsarki ya tabbata gare ka Allah inni kuntu minaz zalimin ina daga cikin masu ina daga cikin azzalimai nake nan ya maifa yarda da yayi kuskure wannan kalmar ta yayi tayi shi cikin wata ruwaya da Imam Tirmidhi ya roto haka Imam Ahmad haka ina da Imam Sa'id cikin sunan kubra da ruwaya ta hadisi sahihi ne Sa'ad ibn Abi Waqqas ke bani labarin cewa kissa Imam Ahmad ya ka kissa kuma abin da ya tabbata da ruwaya cewa wataran na zo wucewa wajen usman bin affan na ma usman bin affan sallama ya ce iya kallo na zurbi idan shi iya kallo na da kyau kurin kamar bai kallo na na mai sallama ya kyale na ya sallama ya kyale ta'a ya ce ya na huce na jin iske na gaba umar bin khattab ya ce umar yanzu na iske usman iya kallo na ina kallon shi na mai sallama ne ne ya kin magana kurin kyale da san bai ce wani abu aka musulunci wani abu ya zo sabon wani abu ya faru a musulunci umar sai aka kira usman usman dan uwanka sa'ad bin abi waqas ya kawo jajanka cewa ya maka magana ya maka magana ko aka kana kallon shi kuma ya ce a ni bai musallama ba ya ce haba Allah na maka Allah baka bin ba umar da ya gano akwai matsala sai da gaba usman ta astaghfirullah tuba ilai usman da gaba ya yi astaghfar ya tuba ga Allah yace wala abin da ya wakana na shiga dazu na shiga wani hali wanda in na tuna wannan abun hankali na na dokuwa ina shiga wani halin sun musulmi mutar da hankali mutar da cikin yanayi na yace wata rana annabi sallallahu alaihi muna tare da shi yace za ambata muku awla du'a awla da'awa addu'a ta farko farkon shugabannin addu'a ya gaya mana haka sai wani ba ƙauye ya zo ya ɗauki hankalin shi bai gaya mana ba a nan karab sa'ad ya ce a tsangama inda wannan tsangama ta tsangama ka katama inda wannan ce tsangama inda wannan magana ce kaka yi tsangama tsangama ni isa ta gama ko ta addu'a ce ya ce ina nan abin yau kana nema bayan ba kawai ya zo ya hana a gaya mana harko addu'a ta harko addu'a ta harko ya hana a gaya mana iya ta gira annabi ka bai bar ba kawai ya kare da shi na akwai abin da kai shi ya ce sai manzo Allah zama ya kama hanyar zashi gida ya zama manzo Allah daga baya ko ya tsaya ya gaya mini sai na alama dai zai shiga gida sai ce ni da buka na buka tsawa na buka tsawa kasa dan dai je mutsina ita asadi ne ya ce ya tsaya ya rasulullahi wannan ka gaya mana farkon addu'a kuma ka gaya mana ba wannan ba tsawon yazo yana gaya mana yace a da'watu zunnun addu'ar ma abucin kiyi ce ai addu'ar ma abucin kiyi wannan ce yace ita ce addu'ar ma abucin kiyi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace lam yad'a biha muslimun rabbahu fi shay'in qad istajaba lahu yace babu wani musulmi babu musulmi da zai roki Allah bayan karanta wannan addu'a sai Allah ya amsa mishi kiran shi hadisi sahihi kan haka hadisi ya inganta cikin sahihi cikin cikin Tirmidhi haka misalin Imam Ahmad haka Imam Nasa'i cikin Sunan Kubra hadisi sahihi hadisi ne yace babu musulmi da zai roki Allah kan wani abu ya roki Allah wannan addu'a ya Allah amsa mishi idan kuma lokacin da Allah ya so amma kada ka san cewa ba tabbas in wannan addu'a abu da yawa ya biyo bayan ta ruwayoyi da kwashe-kwashe wata a ce kawo dubu za ka samu lada kaza kawo dubu wani ta a ka yi sallah raka a biyu ka yi kawo arba'in ko arba'in da ɗaya in waka sani din zaga wata addu'a akwai su ire-iren wannan da wani abu ne na mutane ka rike da kyau din da ga wata addu'a da ko an ce maka dubu to ba annabi da ba cikin azan annabi ya ba babu addu'a dubu daga manzon annabi ba ko ta annabi ko annabi ce ba annabi ce ba an wadi ne babu ruwaya daga manzon da Allah ya ko annabi ce ayi wurdi kaza dubu babu amma gani da inganta ba har akwai abin da ya shahara wata ruwaya ta duwan da mun salati dubu a ɗaya rana bai mutuwa sai ya gani ba ta inganta ba bai inganta ba akwai shi ma bai inganta ba kwaya da iya yawo cikin wannan abin sosai majalisi suna aika shi bai ganta bai da inganci din mutu manzan Allah ɗaya a yi mara a yi uku a yi bakwai a yi saba'in a yi ɗari da kaji ɗari da talatin da shidda ɗari da ishirin da bakwai ɗari bakwai da hamsin ɗari shi to ba na kaɗe ba da kaji wurdi ana ɗari da kaza ɗari kaza to ba kan ma kai shakka wani ne tsara shi ka bincike ba sunna kenan ma tace magana ba shi da inganci kamar ka sha wahala kai ba na annabi ba sallallahu alaihi abu na biyu idan kai shi wata ruwaya ko wata fadala an ka maka wata sura ko aya ta qur'ani a karanta aya kaza ko sura kaza a cikin sujada da neman kaza ba manzo Allah ya ba sallallahu alaihi ba abin da ya inganta ga manzan Allah na karanta ƙur'ani ko da aya ɗaya sujada kan ma ƙarshen ala binciken malami bai inganta ba da abin da ya inganta manzan Allah ya ce nuhitu an aqara alqur'ana raki'an aw sajidan an hana in karanta ƙur'ani a rukuyi ko a sujada wata ruwata abu hurairah yake cewa nuhina wata wace na hali khalili kenan duk annabi shi kade ba abu race annabi ya gaya mini na ya hana ni karanta qur'ani a ruku'i ko sujada in ka ce wa qur'ani a itlaqin sahabbai annabi yana raye sahabbai suna raye in ka ce qur'ani ba sai sura ba ba ya gaba ba ko da aya daya annabi ya kiranta an sarkamin da alqur'ani jiya ko dazu aya daya haka sura kenan ƙur'ani ƙur'ani ne kakkaranta ƙur'ani kurin a sujada kurkuku annabi ya hana a karanta ƙur'ani a sujada ko da rabbanoni annabi ya kwasanin su cikin wannan littayi na wannan littayi na wannan mulmunai shari'a na sulaiman kama ya kai wannan ruwaye hatta hatta rabbanoni ko da aya da ta ƙur'ani kakkaranta cikin sujada duk ƙur'ani ne ka karanta a wani daban ga tayya ga sauransu amma a sujada ka karanta aya ta ƙur'ani kai addu'a ka daban rike daban kenan shi ne shi ne kenan mu rike waccan ruwaya bata inganta ba din daga an kaide maka wannan aya kawa kaza ko ma bakwai ko shida illa kai abin da kaga zaka iya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai tai kai tai illa a zaman sunna wurin annabi wutiri ne uku bakwai kaza amma dai babu illa kayyade kaza za a yi wannan kuma alƙawarin amsa wannan addu'a duk abin da karanta ayace ne manzala ce duk wanda kanta wannan aya ya roki Allah kan wani abu Allah zai amsa mishi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai abinda kai kawa annabi salatu alaihi wasallam farkon bude addu'a kama annabi salatu alaihi wasallam kuma ka karanta ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin an kai kai ka daga hannu Allah ka ban kaza Allah ka mun kaza kama duk ka roki Allah bukatarka kuma alƙawari hadisi ne ya inganta ne bace in dai ka roki Allah to za a amsa maka addu'arka wannan shine kenan annan alamu labari wannan bawan Allah tasbihin da yayi gashi fanada fi zulumat yayi kira a cikin duhu Allah ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai subhanak tsarki ya tabbata gare ka Allah inni kuntu minaz zalimin ina daga cikin azzalimai Allah ce fastajabna lahu فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كاجي الله ce fastajabna la sai muka amsa ma Yunus komawa zuwa ga Allah roƙon Allah duk da shiga cikin wannan halin da ya shiga fastajabna lahu muka amsa mai wannan kira maka ce eh, wani jana min algam wani jana min algam muka tsiratar da shi daga wannan damuwa ko bakin ciki da yake ciki kuma wannan kaka ce a shi kan ta wuce Allah ya ce wa kazalika nunjil mu'minin kaji haka muke tsiratar da masu imani masu komawa zuwa ga Allah a halin damuwa kuma shi ne magana kenan shi ne darasin mutum ya koma ga Allah cikin kowane hali cikin halukumci cikin halin yalwa bawa ya saba koma zuwa ga Allah dan Allah bai ce ba haka wani nunjil musulmi ne ba ta kazalika wa kazalika nunjil mu'minin duk masu imani ga Allah ka samu matsala koma ga kace abin ya girma koma ga Allah kuran kaga abin ya ma girma koma ga Allah kuran wannan shine falawla kanat qaryatun amanat fanafa imanuwa da ba wata alƙarya da ta yi imani imani mata anwani lokacin zawa azaba illa qawm yunus he mutanen yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani bayan zawal azaba kashafna anhum kashafna anhum azab al-khizi muka doke muka yaye musu wannan azaba ta kaskanci azab al-khizi kuma nan fil hayatid dunya tun anan duniya azabar ta zo Allah doke musu ita kuma ce mata'anahum ilahin muka jiyar da su dadi muka raya su zuwa wani lokaci na ajalin su Allah ce gaba
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Allah ce walau sha'a rabbuka la'aman man fil ardi kulluhum jami'a nana karantar da mu imani kurin baiwa ce idan Allah ya baka ka gode mushi kurin da ya sa ka cikin layin masu imani abin da ya soke yi aka yi ka zana cikin layin masu imani ko kama Allah godiya ya ce Allah ya ce walau sha'a rabbuka inda ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'an da duk duniya kowa ya imani inda Allah so to tun da kenan Allah bai so ba kana kira ana ma izgili ana ma shegantaka ana neman a kashe ana ma a tire to kai dame ka Allah ce a fa'anta tukurihin nas hatta ya kuni mummini to hashi Allah ga abin da tsara bai bi tsara ba kowa ya imani kana damuwa a kakin imaninsu to ko kai za ka matsa wa mutane su imani Allah ke magana da manzan shi a fa'anta tukuri nas hatta kuma muminin kai za ka tilasta da su imani su dole bayan shi Allah malicinsu bai so haka ba haka na abin sai Allah ya ce wa makanin nafsin وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Allah ya ce wa makanin nafsin an tumna labizin la wa makan linafsin mana baiwa wa makan linafsin baiwa ga kowace rai an tu'min ta yi imani a karan kanta illa bi izinin la sai da uzinin Allah nan kaga kenan imani ba kira bane ba Allah ka tafi ma amma Allah ka ce Allah iya magana akan cewa lisa alaka hudan lakin la yadi man sha shiriyar da su ba a hannunka bai yasa alaka dam ba dora maka kai mai kira ya muhammad ba dora maka ba ai dole shirye su a hannunka take walakin nan la yahdi man yasha Allah yake shirye da wanda yake so innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kai shirye kai kana shirya ta ta kira ne ta da'awa ce annabi Allah ne jami wannan magana inda aka ce har manzon Allah sallama inda shi abin annin shi yake a karan kan shi yake da Abu Talib ya imani domin duniya ya yi mata fatanta kuma kowar da babu wanda ya mai isani kyautawa gatanci iya kamar da abu ɗalibin mishi ya yi imanin duk ya rayuwar shi abu ɗalib har ya zo ga shi lokacin mutuwa ya yi aka mai wani garanti inda ya yi imani ko a san mutuwar za a shi imanin shi annabi ya zo ga abu jahal da ɗaya cikin manya-manyan abokan abu talib shi ya ce ya amina ka yi kalma ɗaya in samu hujja a wajen Allah ta ce kan kai amina kalma ɗaya kurin duka shi komi ya ƙara yawai amma ce kalma ɗaya baba amin in samu hujja a wajen Allah ta in cece ka nan su abu jahil yanzu abu talib za ka kyamaci addinin babanka abdulmutallib annabi iyayi su ma suna yi eh ka yi imani ammi kalma idan nake bukata ɗaya za ka imani za ka yi don miyagun abokai ana tuna mai gargajiya uwaye da kakannu kamar kai na tijo a ce kabar wani abin ka bi yara haka abin ke can dama ka ba addinin yara can dai rishin rabo allah bai kaddara ba zai imani sai karshe da ya ce ya muhammad an ba dan ba kajiwa an ba dan ba ka amin gori ka amin gori a zargin ce mutuwa sana bika Allah da ne wannan kalmar ko da hukunta maka rai ko da wanda kan ko ba gaskiya ma ko da dan hukunta maka zan halitta amma kai hakuri ina kan addinin babana Abdul Muttalib shine na ce annabi ba kai ba kake shirye da wanda kake so wannan abu ne a hannun Allah kenan ka gani kaga kaga ce miyagun abu kai ko haka suka kai suka baro shi fashin lamari nan kenan Allah ce kenan wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah babu wani rai da zai yi imani sai da izinin Allah kina imani baiwa ce katari ne daga Allah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la yaqilun Allah na tabbatar da azabar shi akan waɗanda ba su da hobata ga waɗanda ba su da hankali ba sa gane maganar Allah Allah ce gaba
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون كاجي ألا تقل انظروا ماذا في السماوات والأرض نعم كلا نيدك الله سبحانه وتعالى كما ابن كثير كي تشوى nan akwai jan hankalin bayan Allah mu yi aiki da ayoyi na zahiri ba suke bayyana a gare da muke gani ala'ayi jan hankalin ku diba sama ayoyin Allah a sama da ƙasa ga rana ga wata ga turmamu ka zai ka karanta da kyau ta wannan hanya mutum zai san da girman Allah yan wani za ka ɗan adam girma da yarda da matsayin wani ita ake kaskantar da kai gare shi yau da nufin duniya an kaskanta an mai kauya zuwa ga turai bale amurka me yasa a kayan labari bankin duniya a hannunta kayan labari tana makamin nukiliya tana da jiragen yaki tana da kazanar dukiya kaza ce za abin da take so ake yi ce waka ce inda mutane suna da imani da Allah imani gaskiya ko inda sun fahimci sun san Allah da kyau da ba su tsoron kowa ba kuma da sun ma Allah biyayya yadda yake so a yi in waka diba matsayin misali ta amurka a misali turai ɗan abin da suka malaka ɗan abin da suke hannunsu kurin mutane yarda da su kallon su imani da su ya sa an san takaransu biyayya ɗari saman ɗari amma ga Allah mahalicinka mahalicin sama da ƙasa mai wannan mulkin sai mace da wani bisa kadiba dan uwa inda za ka rance sama kura kadiba abin da ke ciki na kudura na ayoyin Allah kadibi ko karanci matsayin ƙasar kanta da kake rayuwa cikin halittun Allah karamar halitta ce kadibi manyan ba ba ba kai ba ba kai ba ƙasa kanta ita ka misali sai misali ka dibe misali a ilmantar na adam wani ta da kawurin makawurin sun yarda cikin halittun allah da muke gani masu haske cikin turmamu suna cewa karamar turmamuwa karama wakawar ta kusa da mu duniyanmu tana nisan tahiyar shekara hudu ta haske shekara kasan shekara haske haske a ilmance iya gudun kilomita dubu ɗari uku a kwana nawa a shekara nawa a sekon daya 20 km sekon ke 20 km per second kilo dubu ɗari ba kilo ɗari uku ba haske iya gudun kilo dubu ɗari uku a sekon daya yanzu ka yi lissayi a minti ɗaya dubu ɗari na wadaci ka yi lissayin awa ɗaya dubu nawa ne ka yi lissayin bantakatar dubu nawa nisan dubu nawa ne ka yi lissayin kwana ka yi lissayin shekara sai malamai ke cewa inda suka ce misali inda za a zo a yi hanya kwalta sak ana tahiya da mota mai 100 km r za a ci shekara miliyan hamsin kayi a kai gare ta wa'inda za shi mawai shekara ba ba kwana ba shekara sakatun da ne kayan a kai wannan wai ta kusa ce kuma wannan karama ce cikin halittun Allah yan wani ake kiran mutum yan wani ake mutum kullum ilimi da yawa suna kan katon tura ka yi karatun ilimi na cigaba kuma wallahi mai imanin imanin sai karu ilimin ilimin ake na kimiyya na cigaba duk mai imanin iya cikin aikin ilimin imanin sai karu wallahi imanin karuwa yake ka san girman Allah wannan wa abu ne wai a wurin ana kallon shi kuma kawurin yadda da haka ka dibi rana ka dibi wata yadda Allah ce ana bayan wance inda Allah ya ajiye mukin wannan da ake samsalar ko an ce hikimar Allah inda za mu gusa a ce aikin wani ne a ce za a sami kufir inda ake kufir gidan wuta a yi kufir ta awa ɗaya ko da ake ko aka ce inda za a sami kufir kin rana ƙasa da a sun ce ciyarsa ba sai gwanda ba cesa tinka sakon daya a ce cesa guda za a yi kofirkin rana ta ba a samun wata halitta mai motsi a saman duniya kuma ga ranar tara ma'a mutum ta ce ga duniya duniyan wannan ba a samun wani mai abu mai halitta mai rayuwa kai yan wa muna cikin ni'ima jirgin ta Allah an ce kira mutum ya yan wa muna abin Allah kira mace unzuru kina akwai kira ka tsaya ka diba ka wa'azu ka diba aya Allah ga rana ga wata ga tubamu yake cewa wa fil ard ayatu lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wadiba kasar kadiba garan karan kanka kadiba zaka san girman Allah wannan kiran kira ne Allah yake mana na mu san girman shi ata wani shi ma annabi kace wani malami kace wannan yan wa inda zaka rance me wannan halittun shi ba ganshi ba me wannan ikon shin wannan zai ce ayi a ce ba ayi yace ga ne kamata ayi a ce bai iya ba yau duniya haka muke ciki na allan ake ci a ƙauyenci ne ba daidai ba ne wa'incan su ne masu kashe tsari nasi ne daidai ka bi su ka samu kudi a bankin duniya eh yan uwa mutum sa'ad waye zinariyar waye azurfal waye fitara tunan allah ya kashi wa wai ɗan kaɗan ne aka waɗan ba su wai shi ne gaba ɗayan wanda ya halitta zinariya ya halitta azurwa ya halitta lu'ulu da abin gaba ɗaya halittar shi ne kayan shi ne har wani samu wa amma ka girmama wancan sama da girmama Allah mahalicci Allah taimake mu da imani Allah ƙara mana imani Allah ce ƙulin zuru gaya musu ku tsaya ku diba ku gani ma za fi samawati wal ard irin abin da Allah ya halitta a cikin samai da ƙasai ma'alas duk da haka wa ma tugnil ayatu wa nuzur an qaumin la yu'minun galgadi da ayoyi ba sa ma mara imani an wani ba mai mara mai shirya bai shirya kin har ga tanan aje a dawo aje a yawo ba zai Allah shirya da mu ina ganin gaba ta matsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته